أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأصلح المقتدس بالملك العز الأحمر الظاهر لا تخيل ولا وحمر البادن تقدس لا أدنى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وعبد قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القلب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشق السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مولد كتاب خاتم الإلباسي الشق السيد إبراهيم إنياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu dama da aran lokaci muka samu muka dawo karawana muka dawo don ci gaba da karatu na wannan littafi wanda ina jin ban manta ba da yau shine zama na hudu shine ma zama na hudu tunda wancan satin ba mu samu mun yi ba saboda larura da ta gifta to wannan shine zama na hudu inda muke karanta littafin muktasarul akhdari a littafi da yake mana bayani akan yadda za a gyara ibadu wanda muna magana ne a abin da ya shafi alwala mun yi magana akan farlan alwala a karatun da ya gabata a wannan karatun za mu tashi akan sunnonin alwala malai ce wasu nanuhu ghaslul yadaini ila alku'aini inda shuru'i wal madmadatu wal istinshaqu wal istinshaqu wal istinsaru wa raddu mafi ar-ra'si ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفضائب شافنا نقوم الشاهدين ne irin wannan ne dan sharhin nan a wasu na nuhu malai ce sunnonin alwala to kamar yadda ya lissafta a farlai su farlai ya lissafta su ya ce mana guda bakwai ne amma su sunnonin bai faɗi adadin su ba amma muna karantawa yana faɗa da kaza da kaza da kaza an kana lissafawa za ka ga sunnonin su guda takwas ne ya kawo sunnoni guda takwas ne ya kawo amma bai faɗa ya ce kaza ba ne amma a farillu ya faɗa ya ce guda bakwai ne sunnonin alola ga su kamar haka ghaslul yadaini ila alku'aini na farko wanke hannuwa zuwa wuyan hannu wanke hannuwa zuwa wuyan hannu kamar yadda muka faɗa a karatunmu da ya gabata wancan a karatunmu da ya gabata wancan mun yi maganar wanke hannu zuwa gwiwar hannu wannan farilla ne hannu yana da gwiwa yana da wuya wuyan hannu shine nan a idan ka baro yan yatsunan ka zo gaban nan ta farko nan ne wuyan hannu to wanke shi a alwala sunna ne a wankewa kuma zuwa gwiwar hannu shine muka karanta a matsayin farilla saboda haka wanke hannuwa zuwa wuyan hannu inda shiru'i yayin fara alwala shi wanke hannu din nan shine mataki na farko a lokacin da za ka yi alwala to sannan kafin mu wuce idan za ka yi alwala ya zamanto da buta ne kake yin alwala to wannan babu wani iskali ba wani iskali a kai amma idan abin da za ka yi alula ya zama to abin mai buɗaɗɗen baki ne mana kaman ƙwarya kaman kwano ko kuma gwangwani wanda hannunka zai iya shiga ciki to kakin ka kai ga san in kana buƙatar za ka sanya hannunka a ruwan ne ka rika ɗebowa kana wanke to kakin ka kai ga yin hakan dole ne ka fara karkasa abin ka wanke hannunka ta hanyar karkatawa ma'ana ka karkata abin ka ɗibu ka karkata ma'ana ka sa hannunka a ciki dai ka karkata abin ka fara wanke hannun sannan in ya so daga bisani za ka sa hannun a ciki ne sai ka sa hannun a ciki wannan shine yanda ainihin ake yi amma in buta ce dama baka da iskali tana karkato ta za ka yi ruwan yana fitowa ta bakin butar ita baka da wani matsala akan haka to shine sannan sunna ta biyu a cikin sunnonin alola yace wal mabmabadu kuskuren baki kuskuren baki sunna ne daga cikin sunnonin alwala wal shaku shaka ruwa sunna ne a cikin sunnonin alwala wal saru fyacewa shi ma sunna ne daga cikin sunnonin alwala to in kun a in mun kida za mu ga ghaslu ladaini ila alqu'aini inda shuru'i mun samu sunna da ko kuskuren baki mun samu sunna biyu shakarwa a hanci mun samu sunna ta uku fyacewa mun samu sunna ta hudu sai ce wa raddu masjid rafi da dawo da shafan kai ‘yan wakan su manta shi shafan kai ana yin abu biyu ne, bi ma'ana za ka sa hannunka daga goshinka ka tafiyar da shi zuwa ƙeya, to ba wai in ka kai ƙeyan za ka cire hannunka ba ne, a za ka sake dawo da shi ne inda ka fara. To tafiya da shi ɗin daga ainihin goshi zuwa ƙeya wannan shi ne farilla. Amma dawo wanda za ka da shi daga ƙeya zuwa goshi wannan sunna ne. wannan shi sunna ne to shine malam yake yin magana shine mana waraddu masir ra'si wa maskul uznaini sai shafan fatun kunnuwa guda biyu zaka shafi fatun kunnuwanka guda biyu ina fata ana kirgawa ko shine na nawa shine a a na shida ne na shida ne na shida ne kamar yadda masu kudi ya faɗa shine na shida dawo a shafan kunnuwa shine na shida sai wata jadidul ma'i lahuma sai sabunta ruwa domin ka shafi kunnanka saboda ai a lokacin da ka shafi kai zai zama hannunka da tsawon ragowar yan danshi danshi yan lema lema da za ka iya shafan kunne ko to ba za ka shafa da wannan lema ba sai ka sake ainihin sabunta taɓa ruwa domin ka shafi kunnanka to wannan sabunta shafar sabunta taɓa ruwan don shafar kunne shi ma sunna ne nawa kenan bakwai ko haka ne ko wattartibu bainal fara'idi da kuma jerantawa tsakanin farillu wato a mazhabin imamu malik jerantawa tsakanin farillu sunna ne kamar yaya jerantawa tsakanin farillu a cikin farillan da kake fara yi cikin farillan alwalanka fuska ita ce ta farko ko tunda dama mun ce wanke fuska shine farilla shafan kai wanke hannuwa sai kuma wanke kafafuwa haka ne to a farko abinda za ka fara yi ai fuska za ka fara sha wankewa a cikin abin da ya shafi farullu daga fuska sai ina sai hannu to wannan jerantawan ka fara wanke fuska sannan ka zo ka wanke hannu wannan sunna ne a mazhabin imamu malik an gane ma'ana ba ka fara wanke hannu sannan ka wanke fuska ba ka ka fara wanke fuska sannan ka wanke hannu ina nufin hannu zuwa wuyan hannu dan shi ne farilla to wannan jerawan sannan daga wanke hannu kuma a cikin farillu abin da yake biyo baya shafan kai ne to sannan ka fara wanke hannunka kafin ka shafi kanka shi ma yin haka sunna ne wancewan farilla ne amma wannan jerantawan daga wannan sai wannan shine ake magana sunan ana fahimta na ko yawa shi wanke fuska farilla ne wanke hannu farilla ne shafan kai farilla ne wanke kafa farilla ne amma jerantawan daga fuska sai hannu sai shafan kai sai wanke kafa a mazhabin imamu malik yin hakan sunna ne wannan jerantawan amma a mazhabin ahmadu dan hanbali da mazhabin da mazhabin Imam Shafi'i su a wajensu wannan jerantawa wannan jerantawan su a wajensu farilla ne ana fahimta ga hujja kowanne su Shafi'awa da Hanabila suka ce dalilin da muka ce wanke a jerantawa tsakanin wanke hannu da shafan kai a tsakanin wanke fuska da wanke hannu da shafar kai da wanke ƙafa muka ce yin hakan farilla ne idan mutum ya manta bai yi haka ba a lolar shi ta baki suka ce saboda in mun kalli ayar da take magana akan alwala wanda mu ma malikawa ayar ce dai hujjar mu zan faɗi fahimtar ah, shafi'awa da hanabi- hanabila sannan sai faɗi hujjar fahimtar malikawa ku yi haƙuri ba wai don ina wai mazhabin imamu malik ba amma wato mazhabin imamu malik wani irin mazhabi ne wanda an yi tankaɗe da rairaya a cikin shi bari ku ji ko- hujjar kowanne sai suka ce saboda mahimmancin jerantawa akwai abubuwan da aikin su iri ɗaya ne wannan hujjojin shafi'awa ne da hanabila akwai ayyukan abubuwan da aikin su iri ɗaya ne amma saboda a nuna maka mahimmanci da ke cikin jerantawa sai aka raba tsakanin abubuwan da aikin su abu iri ɗaya ake musu ma'ana أيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كفاني أكي مسا وانكي سأكي هنو وانكي سأكي فسكا وانكي سأكي كما كبا كيف ممي أكي مي shafa to shi ne suka ce to kun ga saboda mahimmancin mahimmancin da ke cikin jerantawa sai Allah bai hada kafa da fuska da hannu a waje ɗaya ba alhari da kafa da fuska da hannu wanke su ake yi amma sai ya raba tsakaninsu da kai wanda shi kai shafan shi ake yi dan ana fahimta sai ya raba da kai wanda shi kai shafan shi ake dan a nuna maka muhimmancin abin da ake so bayan wanke hannu to ana son bayan wanke fuska hannu ake so ka wanke bayan wanke hannu ainihin kai ake so ka shafa muna magana ne akan farle ana fahimta na yi bayan kai kafa ake so ka wanke da Allah bai yi haka ba da ya jinkirta da ba duk misali jerantawan farilla bane shafiyawa da hanabila ya suka ce to da Allah zai hada tsakanin kafa da fuska da hannu ne sannan a ƙarshe sai ya ambaci kafafuwa ai sai ya ambaci kai sai ya ambaci kai tun shi kafin shi ake yi wannan shine fahimtar shafi'awa da hanabila shi kuma mazhabin imamu malik imamu malikawa sai muka ce a'a larabci yana da wata ka'ida larabci yana da wata ka'ida idan muka kalli istimalin da Allah subhanahu wataala yayi a cikin ayar sai mu kalli wannan ka'idar to sai ta fa'idantar da mu cewa wannan jerantawan ba farilla bane sunna ne wato fa'idar wannan sabanin a mazhabin imamu malik idan da za ka manta da za ka manta a alolanka sai ya zamanto ka fara wanke hannu sannan ka wanke fuska ana ji sai ka gama alolanka tuna ba sai ka zo ka sake yi ba an gane shi da fa'idar sabani amma a mazhabin hanabila da shafi'iyya inda wannan abin farilla ne sai ka zo ka gyara ana fahimta to amma ya kamata in fara faɗin hujjan malikawa tukuna suka ce a cikin abin da Allah ya yi magana a ayat ya ce ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn ai inda Allah ya tashi zai yi magana da wawun wawun ya rika kawowa wa kaza wa kaza wa kaza ya rika cewa ko sai mu marika sai muka ce to a ka'idar larabci ita wawun tana haɗa abubuwa guda biyu ne amma ba ta nufin jeranta waɗannan abubuwa. Idan na ƙara yin bayani za a fahimta, tsakanin Abdul Wahab da Jalil wa ya riga shi zuwa masallacin nan. Ka riga shi zuwa ko? To a larabci ya halatta ce ja'a Jamilun wa Abdul Wahab. Kaga wa ya riga zuwa. Kai ka fara zuwa amma sunan wa na fara kawowa. Sunan shi ya halatta haka a larabci. دلان قالي جاء جميل وعبد الوهاب جميل ده عبد الوهاب الصندوق أما شيء كارجاش سوا أنا قالي ما أما يا كما لتا إن شيء جاء عبد الوهاب وجميل كي كارجاش سوا إن فارك أوكا يا هلتا هكا يا كما هلتا أشيء جنكار ما كوكشبو يا هلتا إن شيء جاء جميل وعبد الوهاب وجاء عبد الوهاب وجميل ma'ana su abin da wau take nufi kawai da wane da wane sun yi aiki sun yi abu kaza amma ba ta damu da ita jerin ta ga wanda ya fara yi ba dala an gane amma sai mun malikawa muka ce da fa'un aka kawo a cikin ayan nan ita fa'un to tana nuna dole wanda aka fara kawowa to shi ne ya fara zuwa sannan wanda ya biyo bayan shi. Da, da fa'un nake so in yi magana, to idan na ce, dole sai zan ce ja Abdulwa, hadi, hada lilo. Abdulwa hadi ya zo bayan zo sai ga da lilo. Dala an gane, to kai muka ce to a ayar Allah ba fa'un ya kawo ba, ya kawo wawun ne. To dalilin kawo wawun sai muka gane cewa to jerantawa tsakanin waɗannan farillun ba farilla ba ne sunna ne wannan jerantawa yau da za ka manta shi sai bayan ka gama alola sai ka tuna ai ko baka jeranta ba tsakanin farillu babu komai dan sunna ka bari bisa mantuwa ana fahimta to wannan shine farillan alola guda ai sunonin alola guda takwas to a kowane bari idan malam ya kawo mana wata mas'ala to yana zuwa kuma ya bi bayan idan ya kawo mana ainihin abin da ya kulla babin a kai to yana zuwa sai ya kawo mana wasu matsaloli wanda suke da alaka da babin don ya kara mana haske to ga matsalolin ne yanzu dai mun gama da sunnonin alola guda nawa takwas wanke hannuwa zuwa wuyan hannu yayin farawa kuskuren baki shaƙa ruwa tacewa dawo da shafan kai shafan kunnuwa sabunta ruwa jerantawa tsakanin farullu su ne guda takwas kamar yadda muka faɗa to sai ka mana masaloli ga su kamar haka sai ce wa man nasiya faradan min a'aba'i duk wanda ya manta wata farilla daga cikin farillan alolansa ana fahimta yanzu yana ya ɗauki gaba ɗaya tun daga sunonin da farillin zai zo ya mana wasu ya fitar mana da wasu kuce-kuce kuma a cikinsu kana alola kai ne kana alola da Allah wanke fuska ya farilla ne ko sai ka manta baka wanke fuska ba kuma zai iya faruwa musamman a wannan rayuwa da ake ciki tsaf hakan za ta iya faruwa sai ka manta baka wanke fuska ba to sai malam ce fa in tazakkarahu bil qurbi fa alahu wa ma ba'adahu ka tafi har ka fara wanke kafa shine bil qurbi din baka tashi daga wajen alulan ba idan ya tuna shi a kusa mu fassara shi kalma kalma sannan yin bayani fa in zakara hu bil qurbi in ya tuna shi a kusa fa alahu ya aikata shi wa ma ba da hu da abin da ke bayan shi ka manta baka wanke fuska ba sai da ka je ka fara wanke kafa sai ka tuna ai ko baka wanke fuska ba to ka dawo sai ka wanke fuska idan ka wanke fuskar dala bayan wanke fuska sai ne kafin a je kafa sai wanke hannuwa ko sai shafan kai sai shafan kunnuwa ko sannan a tafi wancan gaba to duk abin da ke bayan wannan farin da sai ka sake mai mai kashi dala an gane mana idan ka dawo ka wanke fuskan nan to sai ka koma kuma ka sake wanke hannu ka sake shafan jai ka sake shafan kunnuwa sannan ka tafi ka cigaba da wanke kafa dala an gane idan a kusa ne kenan idan a kusa ne wa in dala idan ku abin ya riga ya yi tsawo har ka tashi ka yi alwala ka gama ka tashi har ka je ka kabbara sallah ko ka shiga masallaci za ka kabbara sallah ya tuna a ai ko baka wanke fuska ba alwalan nan naka shine wa in dala in ya tsawo fa alahu wa da ya aikata shi kadai to ka dawo wajen alwalan ka ɗibi ruwa ka wanke iya fuskar ka in ka wanke iya fuskar ba sai ka yi ragowan abin da ke bayan fuska bai ka tafi wajen sallar ka dala an gane wa a adama salla qablahu a ai har ma sai da kai sallah kai sallah kai da kai tana aiko baka wanke fuskawa to maza dai ka wanke fuskar ka dawo ka mayar da wannan sallar dan ba kai ba kai sallah da alula wanda ba takakkiya ba dala an gane to wa adama salla qablahu wa in taraka sunnatan idan ku kamanta da sunna kai ne ka zo alula sai ka manta baka kuskura baki ba ai sunna ne ko ko ka manta baka shaka ruwa a hanci ba sunna ne ko ka manta baka shafi kunne ba sunna ne to fa'ala fa'alaha wa la yu'idu salata to har lamar da kai sallah ka'idar to misali azhar ne kuma kai mutum ne da Allah ya wadata ka da iya rike alola alwalan nan taka za ta iya kaiwa har la'asar to ka zo ka samu ruwa ka wai ka kuskuri bakin nan naka ko ka shaƙa ruwa a hancin nan ko ka shafi kunne don me dan alwala taka ta cika don kai wani abu da ita a nan gaba amma ba ka sake sallah ba dan an gane idan sunna kamar ta ko da bayan kayi sallah ne to ba za ka sake sallah ba saboda ka manta sunna saboda ita sunna ba ta kai ƙarfin farilla ba shine abin da malai yake nufi wala yu'idu salata ba zai sake sallah ba wa man nasiya lum'atan wanda ya manta da wani dan gurbi wanda bai wanke ba to a lura duk inda duk wajen da ake wankewa a alwala za ka samu waɗannan wajajen za ka samu farilla ne banda wanke hannu kawai daga wuyan hannu zuwa daga eh, kan yatsu zuwa wuyan hannu nan kaɗai ne nan kaɗai ne sunna to amma shi ma hannun ai ana zuwa a sake wankewa wankewa na farilla haka ne to shi ne wanda ko kafa ko fuska to shi ne wanda ya bar wani dan gurbi shi ne ma'anar lum'a kai ne kana lula sai ka bar wani waje a kafar ka baka wanke ba ko ka bar wani waje a fuskar ka baka wanke ba ko ka bar wani waje a hannun ka baka wanke ba to gasalaha wa hada hadini yatin sai hakka tashi zaka sallah sai wani ya ce ah alga tabaran baka wanke ga wata lum'a nan ga wata dan fari na haɗa baka baka wanke ba ko a hannunka ko a fuskarka to dawo ka samu ruwa ka wanke iya wannan wajen kawai amma a zuciyarka ka kudurci niyyar cewa za ka wanke wannan waje don alulanka ta cika dala ana ganewa malam ya ce wa in salla qabla zalika a ada idan ko har kai sallah da irin wannan wajen baka wanke ba to bayan ka idar da sallar to zo ka wanke kuma ka je ka mai ka sake sallar ka sake sallar saboda wannan dan waje da baka wanke ba shine ma'anar lum'a ma'ana wani dan gurbi wani dan gurbi haka wanda baka wanke ba wa man tazakkara al-mazma basa wanda ya tuna da kuskuren baki kai ne kana lura he gaba ɗaya ma ka manta baka yi kuskuren baki ba abu ne wanda zai iya yiwuwa wallin sin shaka ka manta baka shaƙa ruwa a hanci ba duka biyu ko kuma ɗaya daga ciki ana ganewa kana lola sai ka manta baka wanke ku- baki baka kuskure bakin gaba kawai sai ka je ka shaka ruwa a hanci ka wanke ka ka- ka shiga wanke fuska ko kuwa ka manta baka wanke baka kuskure baki ba baka shaka ruwa a hanci ba duka biyun ko ku ka manta da daya wa wa wata zakara na man ah, wa man tazakkara man madha wa lisi shaka ba da an shara'a fil wajhi baka tuna ba ka manta baka kuskure baki ba ko ka manta baka shaka ruwa a hanci ba baka tuna ba sai da ka shiga cikin wancan fuska to fala yarju ilaihi ma ba za ka dawo ka ce bari ka koma wai ka sake ka zo ka ka shafi a ka kuskura baki wai ka shafa shaka ruwa a hanci ba ba za ka koma ba dalili tun daga wancan fuskan nan abubuwan da suke gabatan dukkanin su farullu ne ko ba ka ba wanke fuska farilla wanke shafa kai farilla ne wanke kafa wanke hannuwa farilla ne wanke kafa farilla ne to wannan kuskure baki da kamanta da shaƙa ruwa hanci dukkanin su sunnoni ne to ba za ka dawo kan sunna ba alhali ka riga ka shiga aikin farilla tunda farilla ai ta fi sunna muhimmanci kuma duk abin da ke gaba kan dukkanin su farilla ne sai ka bari sai ka cika hatta yutimma wudu'ahu sai ya cika alolarsa sai ka gama alolar gaba daya sai ka dawo baya kuma sai ka zo ka shaki ruwa a hanci sai ka sai ka wa- kuskuru baki ka shaki ruwa a hanci ka je ka ci gaba da harka al'ibadar ka kawai ala an fahimta to wannan babin shi ma mun zo karshen shi ma'ana babin da yake magana akan ainihin mustahabai farilla a sunonin alola da kuma waɗannan hukunce hukunce da ya kawo a cikin wannan sunoni a wa- ko da ke hukunce hukuncen ya kasu bisa abin da ya shafi sunoni da farallo to sai babi na gaba wanda yake magana akan mustahabbai wa fada'iluhu mustahabban alola aka ce mustahabbai amma asalin kalmar fassarar ta yadda yake sosai halaloli halaloli ne ma'anan alfaba'il jam'u alfadilatu alfadilatu falala amma sauri aka ce mustahabbai amma hakan ba laifi bane yayi amma dai asalin fassarar abin da ke nufi halaloli wani abu da za ka yi wato bambancin sunna da musahabi mun karanta sunna a baya ko sunna shine abin da annabi ya ya lazamci ko da yaushe yana yi in aka ce abu musabi ne ko shine abin da annabi wani lokaci ya kan yi wani lokaci ya bari to wannan na nuna in kai kana da ladan wannan abin in baka yi ba ba laifi to za mu shiga mustahabban alwala a na farko a tasmiyatu yin bismillah cewa bismillah a lokacin da zaka fara alwala in ka karasa bismillahir rahmanir rahim duk babu wani abu me yasa yin bismillah tare da tare daga hadisi ya zo kullu amrin lam zibali kullu amrin zibali zibali lam yubda fihi bi bismillah lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar duk aikin da aka fara shi na alkhairi ba bismillah ba yana da yankakken albarka dalili saboda hadisin bai inganta ba gaskiya ba hadisi ne wanda yake ingantaccen da za a kafa hujja da shi a ce bismillah ta zama farilla ko sunna ba saboda ka yi bismillah a yayin fara alwala mustahabi ne in kai za ka samu ladan mustahabi sannan wacewa ku sai yin asuwaki am yin asuwaki ana son ka yi shi ne kafin ka fara yin alwala'in kafin ka fara yin alwala'in idan ba ka da abin da za ka yi amma an fi so ya zama da ice ne yawa an fi son ya zama to da ice ne in ba mu ice ka sa hannunka ka yi da shi والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين da abin da ya karu akan wankewa na ɗaya a fuska da hannu wajajen da ake wankewa a alola na farilla guda uku ne fuska hannu kafa ana wanke fuska ana wanke hannaye ana wanke kafa to fuska da hannu su ne aka iyakance su sau uku uku kafa ba a iyakance ta ce ga shi adadin da za ka wanke ta ba. Da langane, shi sa sai ce maka abin da ya karu idan da za ka zo yin alola sai ka wanke gaɓoɓin ka sau ɗai sau ɗai hannu wannan ɗaya wannan ɗaya ka zo ka kuskuru baki sau ɗaya ka shaƙa ruwa a hanci sau ɗaya ka wanke fuska sau ɗaya ka wanke hannu daga nan zuwa wuyan hannu a zuwa gwiwan hannu sau ɗaya ka zo ka shashi kai ka shafi kunne ka wanke kafa duk dai sau ɗaya ɗai sau ɗaya ɗai sau ɗaya ɗai in dai ba inda ka bari wajen da ruwa bai taba ba alolar ka ta yi wankewa na biyu da wankewa na uku musahabi ne fabila ne falala ne ƙarin daraja ne da ƙarin lada amma da sharaɗin duk da wasu malaman sun ce wankewa na biyu sunna ne wankewa na uku shine mustahabi amma dai kaunin da malikawa suka dauka wancewa na ɗaya shine farilla na biyu da na uku mustahabi ne fadala ne fadala ne kawai ba sunna ba sunna bane ba kuma farilla bane ba in dai wankewan farko ya ka gane ko ina baka bar wani waje da ruwa bai taba ba to na biyu da na uku wannan mustahabi ne mustahabi ne to naka misali yau ga ruwa an kawo maka ruwan ne kaga ba zai ishe ka ba idan zaka haka to wanke so ɗaiɗai kawai sai ka wanke so ɗaiɗai amma ka kula duk inda za ka wanke ya zama to ka tabbatar ruwa ya taɓa ko'ina ruwa ya taɓa ko'ina kar ka bar lum'a kar ka bar lum'a da muke magana a baya in dai baka bar lum'a ba shi kenan yayi na'am wal buda'atu bi muqaddamin ra'si da farawa da magabacin kai mana idan ka zo shafa kai to abinda zaka yi ka fara daga goshi ne goshi ne mafarar kai aiko misali kai ka fara daga goshi ne sai ka tafi keya daga keya kuma sai ka dawo da shi zuwa goshi yin hakan mustahabbi ne a ce yau da za ka fara daga keya ka dawo ka zo goshi ka koma keya yayi amma ka bar mustahabbi baka samu kwallon mustahabbi ba ana fahimta wa tartibu sunani to can kar ku manta a babin sunnoni mun ce jeranta farullu sunna ne ko to shi kuma jeranta sunnoni shi kuma musahabi ne ma'ana ka fara kusurar baki kafin ka shaƙi ruwa ka fara shaƙar ruwa a hanci kafin ka ka kai shafa kunne yau da za ka fara shaƙa ruwa a hanci sannan ka kuskuri baki ka bar musahabi alolarka ba ta ɓaci ba alolarka lafiyar ta lau ba abin da ya same ta kawai sabon ladan mustahabi sabon ladar mustahabi ana tare wannan shi ne wajen latul ma'i alal umri da karanta ruwa a bisa gaɓoɓinka ba a son ka zo za ka yi alola ka yi rika bannan ruwa ba a son haka an an ta mai malamin risala yana cewa wal ghulu fihi bid'atun آه آه غلول آه والإسراف فيه غلول وبدعة والإسراف فيه غلول وبدعة يشي وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد واغتسل بساع يشي فرنا فرنا أودن الولا كي تكال يدروا يشي وانا شيئين عديني كما بدعاني يشي النبي صلى الله عليه وسلم ya yi alwala da muddin nabi ɗaya kamar wani abin da ake auna ranar wanda ake ba da fidda kai to karamin ba babban ba sai ake cin muddin nabi kusa akwai kafce ta to wannan ku ga dai kamar girman gwangwani kenan da muke alwala da shigo dan wani abin zai kamar gwangwani ɗaya to yau zai yi to annabi ya yi alwala da kamar wannan ya kuma yi wanka da irin wannan ɗin hudu sa'i guda kenan muddin nabi hudu annabi ya yi wanka da wannan ka kama irin kasuwar mutan nan kenan yawwa to wannan shi ne abin da ya kamata ba a son barna wajen ainihin alwala ko wajen wanka na janaba ko haila ko biki ko wankan juma'a ko wankan idi ko dukkan wani wanka ne da musulunci ya ce a yi ba a son barnan ruwa na'am wa taqdimul yumna ala al-yusra duk inda zaka wanke ka fara wanke dama kafin hagu dama kafin hagu yin hakan musahabi ne wa yajibu takhlilu asabi'il yadayn yana wajaba tsatse ta yan yatsun hannu idan za ka yi alola to yan yatsun ka na hannu wato abin da ake bukata ba a son ka zo alola kawai shikenan wai ka ka ka, ka kyale ruwa kawai a hannunka shikenan a wuce wajen a'a ba ka ake bukata ba ka zuba ruwa haka kawai ka sake zuwa kai haka kawai ka sake a'a sai ka yi haka ka sa yan yatsun hannunka na da na hagu ka tsatsefa tsakanin ‘yan yatsun hannunka da dama. Ana fahimta? Yawwa ka sa ka tsatsece, ka tsatsece, ka tsatsece, ka tsatsece haka. Haka nan ka ɗibo ruwa a hannunka da dama, ka wanke hannunka da hagu, ba zuwa ruwan ka zan a'a. Ka tsatsece, ka tsatsece, ka tsatsece tsakanin ‘yan yatsun. Ka tsatsece tsakanin su. Yin hakan mustahabbi ne. Yin hakan mustahabbi ne. Zan, wa yusahabu fi asadir fi asabi'ir rijlaini an so an so a ɗan yatsun kafa kuma ka tsaftace su an so haka amma tsaftace ɗan yatsun hannu ya fi ƙarfi akan tsaftace ɗan yatsun kafa ana fahimta wa yajibu takhlilun nihiyatil khafifati fil wudu'i wajibi ne dole ne ka tsaftace geman ya gashin gemunka allihiya in aka ce lihiya ba a ce ma haɓa gemu idan ba gashi akan haɓar ba yawa kamar haɓar yara haka da ba komai ba za a ce mai gemu ba sai da a ce mai azzaƙin haɓa ce na haɓa amma sai inda gashi a gemu ne ake ce mai allihiyatu kana ana ganewa to wajibi ne ka tsantsefa gemanyan ka a wajen alola amma idan gashin gemun ya zamanto sassauƙa ne ba mai yawa ba ne kamar yaya kenan malamin Ishmawi ya kawo mana bayani ya ce huwa alladhi tazharu al-basharatu tahtahu shine wanda za a iya ganin gashi a fatar haɓaka wanda za a iya ganin mene fatar haɓaka amma idan ya zama to malam ce dunal kasifat banda mai kauri irin gemun nan dukusun zu wanda tarihi haɓar tarihi haɓar ba za a ga fatar haɓaka ba to wannan tsefe shi a wanka a lola ba dole bane tsefe shi a lola ba dole bane wa yajibu taqliluha fil ghusli walau kanat kasifatan yana wajaba tsefe gemanya a wankan janaba walau kanat kasifatan koda ko mai kauri ne wato shi wankan janaba ba a bukatar ya zamanto akwai wani waje da ruwa bai taba ba a cikin ko ina ne kuwa saboda haka ko da gemu mai kauri ne irin mai duku zinzin to in dai a wankan janaba ne wajibi ne wajibi ne sai ka tsatsaye shi ka tabbatar da ruwa ya shiga karkashin gemu lala an fahimta to wannan shine babi da yake mana magana akan mustahabban ainihin alwala to sai babi na ƙarshe wanda za mu karanta daga shi sai mu tsaya haka a faslun rabewa nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warware alola suke sa idan mutum yayi alola ya zamto ba shi da alola alola ta lalace sai ya sake wata alwudu'a nawaqidul wudu'i nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbabun abubuwan da ke warware alola iri biyu ne akwai hadasi shi da suke ce mai kari kari in aka ce kari mu kiyaye shi ne abin da zai fito daga jikin mutum. A akan yi wani abu da musamman lokacin muna yara, sai mutum ya ya yi alola, ba ta takalmi na sa kan taka kashi alola na takari, ko? Eh in ka taka najasa alola ka takare, to wannan zance ne kawai da na yaranta. Amma duk abin da zai karya maka alola ai a jikin ka yake. Da mutum zai alola ya subuce ya fada masai, a fito da shi lafiya lau a wanke shi tsaf a wanke shi tsaf a lura shi na lafiya lau a duk da zai bata mutum a lura yana jikin shi su ake ce makari wa asbabun sai sabubba dalilai al asbab jam'u sababin abin da ake ce ma sababu wani abu ne wanda idan ka yi wani abu zai faru to idan kai wannan din da wancan din zai dawo faruwan wancan to wannan na farkon ya karya maka alula duka wancan din ya faru dan baka da tabbas din wancan din ya faru ko bai faru ba in mun shiga karatun bayanin zai kara fitowa fili fala hadan abin da ake ce makai su ne kamar haka an baulu bawali ko mu ce fitsari mutum ya yi alola sai ya je ya yi bawali yin bawalin nan ya karya mai alwala e yin bawalin nan ya karya mai alwala duk da ba ruwa na ba da fulani ko akwai an tambayi um, bawali yana karya alwala bawali yana karya alwala idan ya fito daga jikin mutum ba yi mun afuwa ai mun afuwa an ce da wani ne wai ya an ce yana da alwala ki a yana da alwala wai tsarki kawai zai alwala ta gama haduwa yana da alwala ba ta haɗu wani amma in yi tsarki kawai ta gama haɗuwa eh ina ku gawa kama abin da ko kuma zai iya yiwa zai iya yiwa um, a sharhin hashiyatul adawi misali mutum ne ya yi tsarki ya yi tsarki ya yi ya yi bawali da ya yi bawali din sai ya manta bai tsarki ba sai ya zo ya yi alwala sai ya zo ya yi alwala da ya yi alwala lokacin da ya yi bawali bai tsarki ba ko yanzu kuma ga shi alwala. Ila idan aka ce zai tsarki zo ya sake yin alwala kila ruwan da ya rage hakan ba zai iya yiwa ba. An gane? To ya samu wata leda. Ya samu leda haka kamar guda biyu ko uku haka ya sa a hannun shi. Ana ganewa? Ya je ya tsarki. Amma ai mu gane ba tsarki daban yin fitsari da bafa. Dalana ana fahimta na kuwa ya yawa ya yi bawalin amma bai wanke gaban shi ba. Bai wanke gaban shi ba. Sai zo ya alola. Da ya alola sai ruwa ya zama to dan kada sai tana aiko bai yi tsarki ba da ya alola nan. To yanzu ga shi da alola amma kuma akwai wani abu da ya fita a cikin wanda bai wanke wannan ba. to yanzu wannan ruwan ruwan ba zai yi waje sarki ya sake yin alulan ba to ya samu wasu ledoji aka yi sa a hannunsa ya je ya wanke wannan waje amma da sharrin ba fa wani fitsarin da ke sake yi ba kawai wannan abin sai sa ya ruwa ya wanke sai zo ya alula hakan kashe zai iya faruwa kenan ko to ala kulli halin dai bawani yana karya alola in ba ya zama na ciwo ba akwai abin da suke kira as-salatu akwai as-salatul bauli akwai salasul mazi akwai salasul mani akwai salasul ghaiti akwai salasul rihi ciwon fitan fitsari mutum ya zama to baya iya rike fitsari ya zama mai ciwo misali mutum ya zama to baya iya rike hutu ko da yaushe hutu zai iya fita ba tare da ba su ga kai mutum irin wannan level din yau eh yana kaiwa mutum ya zama to baya iya rike hutu ko da yaushe hutu zai iya fita da gare shi ba tare da abin nan ba ko ma in musifa ta girmama muke zama to baya iya rike bayan gari amma wannan musifar ta fi faruwa ga 'yan luwaɗi ko saboda haka ah, in ba ya zama na ciwo ba fitsari ya ta gaban mutum to alola ya kare amma in ya zama na ciwo duk da yake wannan karatu ne zamu yi shi a gaba amma abu ne mai kyau mu fara tattauna kan shi tun yanzu idan fitsari ya zama na ciwo to me irin wannan laruran kawai abin da ake so da shi kowace sallah ya sake alola kawai da zai alola yana gama sai wani ya fitsari ya fita kawai ya je ya sallah ya zama mai larura eh to shine ah amin da alfarma annabi Muhammad to fitsari yana karya alola idan ya fita ga wanda ah, ga idan mutum ya alola sai ya yi fitsari to alolan ya karye والبوء والغائب hutu hutu an ga bayan gari bayan gari bayan gari wato um, asalin al-ghaib ba sunan bayan gari bane ba wajen abinda ake nufi al-ghaib al-mawdi'u al-munkhafid waje wanda yake mai mai gangare gangare waje haka gangare ko mu kwari kwari shine al-ghaib kwari waje wanda yake kwari so dalili su laraba a baya ba suna yin masai masai masai bane a baya kamar ko ƙauyuka da ƙauyuka za ka samu ba sa yin shadda haka sai dai mutum ya tafi abin nan to a ka'ida wanda zai je yi tsugunno wanda zai je yi tsugunno ai ba zai je hawo waje mai tudu inda zai yi bayan gari ba sai ya shiga dan waje ne dan kwari to shine daga wannan sunan wajen da sai ake gaya mai shi kan tsugunna a jike mai ga'ido an gane to duk wanda ya ga ya yi yana da alula ya je ya yi bayan gari to alulan shi ya kare warrihu hutu ko mu ce tusa mutum ya alula sai ya hutu alulan shi ya warware wal mazyu mazi ana cewa mazyu ana cewa al maziyu duk ana karantawa duk da malam zai mana bayanin shi a can gaba amma dai abin da ake nufi ko da kenan da fasalin ne ma zai yi magana shi eh zai to ba yana yi bayani ba tunda a kan fasalin ne zai yi magana shi mazi yana warware alwala wal wadiyu wadi yana warware alwala menene mazi mu dan tattauna mazi wani ruwa ne da kan fita ta gaba don sha'awa karama wadi wani ru- shi kaurin shi bai kai ya tsara fitsari kuma bai kai kaurin ainihin mani ba wadi shi ma ruwa ne da kan fita ta gaban mutum amma shi kuma ya tsara mazi kauri kuma yanayin fitar shi kuma ba irin yanayin fitar mani ba shi kuma ya fi fita ƙarshe- mafi yawa ƙarshen fitsari na ce mafi yawa zai iya yiwa ya fita a tsakiyar fitsari kila ma mutum bai san ya fita ba kenan zai iya fita kuma kafin ma fitsari zai ma iya fita haka kawai to dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda in mutum na da alola suka faru gare shi alolar shi ta karye ta lalace sai ya canza wata to mun gama sai abin da na faɗa kwanaki wanda abin da mata ke kira zaki kamar mace ne Ah, akwai abin da kan kafin haihuwa yakan fita wani ruwa mai ah, da kan fita wanda suke kira zaki to wannan ruwan misali da za a ce mace tana da ciki shikenan kafin naƙuda sai misali naƙudan bai zo mata ba sai sai alola don yin sallah kafin ta yi sallah kuma sai wani naƙuda ya zo mata sai wannan ruwan sai ya fita bayan fitar kuma bata haihun ba bata haihun ba sai naƙudan ya zaman to ya sake ta har za ta iya mururi ta iya yin alula da sallah to ba za ta iya yi takamar ai kafin zuwan wannan zakin tana da alula ba a'a ta sake alula sannan ya ce sallah lala an fahimta to waɗannan su ne al-ahadasu al-ahadasu a wal asbabu sai dalilai wato su dalilai za su iya jawo wa fitan ɗaya daga cikin wannan kai kuma baka sani ba to idan waɗannan dalilan sun faru kawai alula ta warware misali annawmu as-saqilu bacci ne nauyi kai ne ka zo na ka sheka bacci ka sheka bacci ka sheka bacci dan Allah lokacin da mutum zai hutu a bacci ya sani mutum yana bacci yayi hutu zai sani to saboda ka duk wanda yake da alula ya kwanta bacci to idan ya tashi ya sake alula saboda wannan baccin da yayi dan bai san me ya faru a baccin ba bacci iri hudu ne bacci iri hudu ne annawmu saqi annawmu tawilu saqilu bacci mai tsawo mai nauyi yan qudul wudu'a wannan ya warware alula saki ba kai ne bacci mai tsawo mai nauyi ya warware alola saki ba kaidi ya bacci ne tsawo mai nauyi yake sifar shi kuma wa huwa alladhi la yash'uru sahibuhu biman ya'ti wa biman yazhab shine baccin da wanda yake ciki bai san wanda ya zo wajen ba bai san wanda ya tafi ba yanzu sali nan muna tare da alaran ma sai bacci ya dauke shi har wani ya shigo masallacin nan kamar yanzu wanda ya shigo ya sallan nan ya shigo ya sallan ya fita sai bayan a shi alaran ma bai san wani ya shigo ba ko ko a ma Umar nan da muke tare da shi ya tashi ya fita sai alaran ma ya bude ido ne ko sai gaba Umar bai ma san lokacin da ya tashi ya fita ba kuma ya dade yana wannan bacci shine at-tawilu as-saqilu mai tsawo mai nauyi to yau nan baccin ya warware a lura sai na biyu alkasiru sakiru gajeren bacci amma kuma mai nauyi bai dade mai baccin yana yi ba yan mintuna ne amma dai shi ma bai san wanda ya zo ba bai san wanda ya tafi ba shi ma wannan baccin ya warware a lura sai bacci na uku mun faɗi bigo mai tsawo mai nauyi gajere mai nauyi siffar mai nauyin da mun ce shi ne baka san wanda ya zo ba baka san wanda ya tafi ba sai bacci na uku at-tawilul khafif bacci ne mai tsawo kai shi amma mai sauki kana da tadan yin baccin ka kana ta dan yin baccin ka ka ta kai kana yi amma duk wanda yazo ka san lokaci ka san ya zo duk wanda ya ci ka san ya saki malam yace wa yustahabbu min huludu wannan baccin an so ne ka sake alola an gane an so ka sake alola amma ka sake ba ba komai na uku kenan ko sai na hudu القصير الخفيف ولا يستحب منه الوضوء كثيرا بكي أن كثيرا sannan kuma mara nauyi wannan ba ma so ka sake alola in ka sake amma da asali wato ita alwudu'u ala alwudu'i nurun ala nuri kana da alola ka sake yin alola haske ne kan haske haske ne kan haske Allah ya haskaka mu to bacci yana warware alola wani ijma'u suma suma mutum ne yana da alola to dama yana cikin matsala ta rashin lafiya kafin ya kai ga yin sallah kawai sai ya sume sume wannan nashi ta kuma sai ya farfado da ya farfado har ma zai iya yin sallah to ba zai takamar kafin ya sume yana da alola bai canza alola dan a halin suman nan bai san me ya faru ba kada ana ganewa wasukuru maye maye kowane iri ka sha wani abin da a ka'ida bai sa maye sai ka tashi misali kai ne aka baka maganin mura aka ce ka sha sai kai overdose ga yadda aka ce ka sha sai ka sha sama da haka ka sha sama da haka wai kai kila ko muran ya takura maka da abin da ya kama da haka to wannan maganin sai sa maka maye to maye yana sa mutum ya fita cikin hayyacin shi bai san wanda abin da yake yi ba to idan ka girgije ka watsake daga mayan ka sake allura. ballantana kuma fa wanda ya jagiya Allah ya kiyaye wal jununu hauka hauka mutum ne yana da dama matsalar hauka amma yana samun sauki wani lokaci da akwai irin waɗannan ko yawa to shi kenan kafin ya abin nan yayi alola zai sallah sai wannan haukan ya same shi bayan yayi alola zai sallah bai kai ga yin sallah ba sai alola haukan ya same shi kuma sai haukan ya tafi gare shi kafin lokacin sallah ya wuce to da ya farka ba zai takamar kacin haukan da ya sami shi yana da alwala ba a ya sake alwala ana fahimta wal qiblatu kit shine sumba sumba mutum ne ya sumbanci mace bayan yana da alwala wannan kis din ko sumban ya warware mai alwala wal amsul mar'ati haka nan shafar mace wannan dai kusan azful bayan ne jikin dan bambanci shi sumba ko kis a baki ne misali shi ko wannan shafar mace amma shi da sharadi ga sharadin nan malam zai gaya mana in kasada lazzata aw wajadaha idan ya nufi jin daɗi shi ne nufin ya tafi matar shi ya ji daɗi da ya tafi matar ta sai ya ji daɗin to da niyyar da jin daɗin duk sun zaɓi sun karya mai alola ko kuma ya shafi matar shi ba da nufin jin daɗin ba sai ya ji daɗin to nan ma alola ta karya jin da ya yi awarware mai alola. ko kuma a da ya shafe ta da nufin jin daɗin sai ma bai ji daɗin ba to wa alolan shi da ya warware niyyar ta karya mai alola lala gane to kamar ina a walau sinnan walau zufran walau sha'aran ko haƙorin ta ya shafa ko farta ta ko da gashin ta lala na fahimta shi din kawai a'a malamin askari yace Allah wal malmusu sawa'un da mai shafan da ita da aka shafa din ita ma an ta ji daɗin duk sun da cikin warwarewa alola kowa ya ɗau wuta kawai a alola don yin sallah ana tare muna ragowar lokaci ne ga dai fasalin ba mu ƙarasa ba eh ɗan kaɗan ne bari mu ƙarasa saboda ya fi kyau mu tashi kan fasali wa masu zakari shafan azzakari bi batilil kafi da cikin tafi au bi batilil asabi'i koko da cikin yan yatsu wato sharadi sharadi ya zamanto da cikin tafi idan aka ce cikin tafi kowa ya sani a hannun shi nan akwai inda ake ce matafin hannu nan inda fatan nan take an karfi karfin nan to idan mutum ya shafi azzakarinsa da cikin tafin shi nan alolan shi ya warware ko kuma cikin yan yatsu cikin tafi daga nan cikin yan yatsu kuma nan ko kuma gefen tafin kamar nan nan ko kuma gefen yan yatsu kamar nan nan malamin ismawi ya ce wai a walau kana za'in au bi badin asari ya ce wai wai in- walau ko- walau kana za'in in dai ban manta ibara ba yace ko da dan yatsan na dadi ne ko yawa kindo yau to shi to shi amma in harsa idan yana motsi in an taba shi za ka iya shi to kada irin wannan ne amma da sharadi ba fa saman kyalle ba kaka dauka kayi alola shikenan ka taba gabanka saman wando ko saman riga kai zance alolan ka ya warware ba haka ba a ana nufin mutasilan fata da fata ka taba gabanka fata da fata wannan shine wa man shakka fi hadathin duk wanda ya kokonto a cikin kari wajaba alaihi wudu wajibi ne ya sake alula kai ne bayan kayi alula sai kake ta kokonto wai bayan nayi alulan nan kuwa ban yi hutu ba bayan nayi alulan nan kuwa ban yi tsari ba to wannan kokonton ya sa alula ta ka ta zan babu kawai ka canza alula kala ana ganewa illa an yakuna muwaswisan sai inda ya zama to mai yawan waswasi ne ma'ana waswasi ya riga ya aure shi fala sai alaihi to wannan ba komai a gare shi ta addu'a dai Allah ya raba shi da waswasin na'am ɗan wa abin da yake jawo waswasi yin fitsari a inda kake yin wanka musamman lokacin da za ka yi wankan a kiyaye mutum ya je ban ɗaki zai yi wanka kafin ya wanka ya wani tsula fitsari a wajen sannan kuma ya zo ya yi wanka ruwan fitsarin ya ruwan wankan ya rika zuba kan wannan fitsarin nashi yana jawo masifar waswasi yawa karka rafka- yawan rafkanuwa karka yawan kana yin abin yanzu ka manta har har karatu ma yana sa manta karatu manta karatu a biya maka ka manta ko ka haddace haddata take eh in san samu ne in san samu ne wajen fitsarin ka ya zamo daban da wajen wankan ka in san samu ne in kuma ya zama larura ba wadatar yin haka to karka da lokacin da zaka yi wanka karka yin fitsari a inda zaka yi wanka ana fahimta yau sannan ya dawo gefe inda zai yi wanka din yau to shine Allah ya Allah subhanahu wataala ma ya bamu damar da ran badakin wankan daban na na ba- zaga ya zama daban daban daban haji yaki yaki Allah ya dace da mu na'am wa a- wa yajibu alayhi wajibi ne akan mutum zakalul zakari kullihi min al-mazi a wajibi ne akan mutum ya wanke a zakarinsa gaba ɗaya saboda fitar mazi wato shi yadda ake wanke a fitsari ba haka- ba haka ake wanke mazi ba shi fitsari in ka wanke iyakan gabanka kawai yayi yayi amma shi mazi sai ka wanke farko tun daga tushen har ƙarshe an gane shi ne bambancin su amma wala ya rasul usaini ba zai wanke mara nan shi ba ba abin da ya shafe shi da nan wajen wai menene mazi nan malam ka ana sai mana maganan mazi kana sai mana maganan mazi me ya mazi nan sai zai gaya mana mazi yace wal mazi abin da ake ce ma mazi huwa al ma'ul kharij shine wani ruwa mai fita inda shahawatu subra a yayin karamar sha'awa bi tafakkuri ta hanyar jinjina mace au nazari ko kallon mace au gairihi ko wani shi alhamdulillah mun zo kan fasali kun ganna dan dariya ne ko wato abin da na tuna wani yace bi tafa kudin tuntuna mace wato idan annabi ya shiga zuciya wanda na tuna tuna nan wallahi da ba za su zo ba eh fa arsa'at nujbal fikri fi rawdi waqtihi bi marta'i unsil zama dirki ya aifa shi wace ciwon tunani na ko da yaushe a cikin kyawun tufa annabi kawai nake yi farsatu ina kiwo da zaɓaɓɓun tunanina fi raudu wasihi a dausayin sufar manzon Allah. Tunanin tunanin wani kayan abin nan an hasken annabi bai haska zuciya bane wallahi. eh bi haka zuciya bane abda wannan Abdulaziz Dabbaji ana mai tambaya wata rana akan fassaran fassaran ah Hamad bi wa- wannan Ham- walgar Hamad bihi wa hamma biha wannan na Annabi Yusuf wai wasu malaman da suka ce ai shi ma Annabi Yusuf yayi himma ga fada mata Abdulaziz Dabbaji ya ce hasha wa kalla wannan ya tsarkaka yayi nisa ga barin annabawan Allah yace ba annaba ba wallahi waliyin da ya kai kududi waliyin da ya kai matsayin kududi yana yin aure da ma'amulla da matan ne matarsa ne ta hanyar aure kawai don koyi da manzon Allah yace amma wallahi matsayin su a wajen Allah shagaltar su a zatin Allah da dutse da abin da ya shafi a- a gaban mace bai- ba bambanci a wajen su wallahi sauraka tafakkuri a zatin annabi zai hana ka waɗancan tafakkurin waɗanda ba su da amfani komai Allah ya gyara zukatanmu Allah ya haskaka zukatanmu da hasken manzon Allah to za mu takaita a nan insha Allah